أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله قدم العظيم السلام عليكم آه من دا كان كاتمنا نا واتو دوسي ما إجي صلى الله عليه وسلم زمانة 38 كو نعم
a cikin littafin tarikul hawadis wal ahwal annabawiyya wato na tarihin asai muhammad ibn alawi al-maliki al-makki al-hasani rahimahullahu ta'ala Ah, muna cikin ah, wato subheading da yake magana kan wasiƙun manzon Allah da saƙonninsa wato duk ahwal na manzon Allah ciki har da ko kuma kuttabu wato marubutansa da kuma muka wuce muka nabzatun min kutubihi shi muke ciki ko نعم wani wato dan tsakura da aka yi daga cikin wasiƙun in an ce kutub nan ba da tafai bane نعم wasiƙu ake rubuce suke mazzaka kitabi mazzaka Allahu mulkahu ma'ana mazzaka risalati mazzaka Allahu mulkahu نعم ana gane nan yawa ya ce ba asal kitaba yana nufin ba asal risala a yaren zamani da muke kira masa risala wasiƙa shine a wancan lokacin ake tamsa kitab نعم نعم an kiyaye ka نعم
yawa yace a manzala sallallahu alaihi wasallam wassalamu ala man ittaba al-huda bayan ya ce masa qad ba'astu ilaykum ibna ammi ja'faran wa ma'ahu nafaran min al-muslim nafarun min al-muslimina da da farko na riga na tura muku dan baffa na Ja'far da jama'a daga cikin musulmi saura min da me zaman lafiya tabbata ga wanda ya bi shirya ana abin da zamu kula da shi ba Ja'far aka ba wasiƙan ya kai ba نعم su Ja'far ba sun je su yi wa Najashi wa'azi ya musulunta bane ba da'awa ya kai su Habasha ba hijira ya kai su نعم wannan nukta tana da muhimmanci matuka نعم
manzala sallallahu alaihi ce musu yayi akwai wani sarki a can It- a Habasha wanda ba a zalunta mutane a masarautarsa ku koma can ku je ku bauta wa Allah inda ba za a zalunce ku wannan ya zo bayan saukar ayat suratul ankabut ne.
نعم ya ibadiyal ladina amanu inna ardi واسع wasi'a fa iyya fabudu wannan tana cikin hijiran farko ne نعم ba na Madina ba ana gane wannan نعم نعم yawwa farko farkon azabta in ka lura sutul an kabuta ai ga ba ta kawo nau'e nau'in azaban da aka yi ba wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ya la fitnatun nas ka azabillah ya ta faɗi izaya in fact shi ta fara ma'arif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin an kiyaye wannan نعم wannan ne ma ta fara da shi tun farko tukunna kamma a je ga maganan ga maganan wato eh, menene maganan izini na kaura نعم
to ita shi kuma wannan wasiƙa da muka karanta sunan wanda ya tafi da sakon suke shine Amr ibn Umayr Tadamari shine je da sakon da wasiƙar daga Madina hijira kuma ta bashi a ina kai ta daga ina Makka an nufta da shekara nawa shekara biyar aka tafi Habasha kafin ma Madina ta san Allah ya koma zon Allah sallallahu alaihi wasallam Afirka ta riga sani Afirkan bakar fata madinan da annabi ke kwance a yanzu kan su san Allah ya ku annabi daga garin Makka ba sai nan kai baka ga alaƙa mu da musulunci mai ƙarfi ba daga mahaifa ba Allah bai zabi Asia ba bai zabi Turai ba duk yana kallon su bai zabi ko ina ba sai nan Afirka inda muke Afirkan bakaƙen fata daga inda aka haifi manzo Allah musulunci da ya tsalle bai tume sauka ko ina ba sai na ha- gabashin Afirka na Ethiopia har da ma 'yar manzo Allah da Allah na son girmama mu. ta taka da kafarta ta zo nan inda muke ya rasa fa sai da Ruqayya alaihi salam da ɗanta Sayyidina Abdullahi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin nima bane kan a hijirar Madina ba hijirar farko na aka yi ta na gamu da mutanen Ethiopia tararraki da yawa international conferences da muka je na addini malamai نعم na yi ta musu tambayoyi kan wannan don Allah suna iya gane mana wuraren da sahabbai suka zauna a Ethiopia na yanzu so da in mun zo ziyara su kai mu wuraren asar na sahabbai dazuzzukan da suka zauna ni curiosity ya kai ni wato son sanin kwakwaf har na so in san a zaman su a Habasha kan wace sana'a suke noma ko kiwo ko farauta daga baya dai ya zai tabbatar min daga sana'o'i na hannu sai dai farauta ne a dazuzzuka da wayanda suka yi sana'an hannu sai kuma farauta a daji na ce masa an kiyaye yanzu kun kiyaye wuraren da suka zauna saboda ziyara a ce ga inda su Ja'far suka zauna Ibn Abi Talib su Sayyidina Usmanu da matarsa Sayyida Ruqayya alaiha salam su Sayyidina Abu Salama da matarsa Ummu Salama su da dama dai ke kam muhajiru muhajiratu Habasha muhajiratu Habasha wanda suka je walladina amanu min ba'di ma zulimu walladina hajaru kai walladina hajaru min ba da mazulimu da nubawi annan fi duniya hasana wala ajul aka ta kwar lokanu ya lamuna allazi na sabaru wa ala rabbin ya tawakkalun a ran da za su fita wallahi sun yi ban kwana da ruwan da makakan ba za mu haɗu sai filin kiyama dan Allah dan uwa ka kaddara a ce yau zaka bar mahaifarka ba laifin tsaye ba na zaune ba sana'a ka samu inda zaka je ba ba jiran ka ake iya fita tare ka ba ba wai ana jiran ka da aiki ne mai gwabi mai bada kosashen albashi ba a'a zaka je ka fada majahil ne na gaibu na baka san inda zaka je ba ka gane masir ne majhul baka san inda zaka ba dan kawai ka tsira da imaninka kai dai ka samu sarari inda ka kifa goshi kai sujjada ka bautawa Allah ana ganewa inda wani ba zai ce cewa a rayata in kana alahu da a wani bitta a rayata in kazzaba wata walla alam ya alam da Allah yara cewa baka abdan iza sallah din nan kafin ya ce ka gani annabi ne fa sallah ma wai ba su bari kafirai ba inda ka ba take to su sun fita ne wai ba wai suna jira ranar da Allah zai buɗe a samu duniya ba su sun fita ne su tsira da imaninsu akan mu da ku kuma sai filin kyamaran da Allah ya cika mana alƙawari ya tashe mu a lahira to sai ya zama wannan wasiƙa kuma ta Amr ibn Umayr damari shi aka bawa ya kai wa Najashi na gayyata zuwa ga musulunci wannan na musamman ce shi sa ce wa ba asal kitabu ma'aman Amr ibn Umayr damari فقال النجاشي نجاشي da ya karanta ce ashhadu billahi annahu an-nabiyyu al-ummiyyu alladhi yantaziru ahlul kitab na shaida da Allah wallahi wannan annabi shine annabin nan da alqur'ani ce a cikin yana ga mai rubuta a taura da Musa ya nemi sauki ya nemi eh anta waliyuna fafillana warhamna wa anta karun gafirina waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna huduna kaga min alladhina hadu ana ji kaman kala ya kulu kul ko kulna inna hudna ilayka Mana wanda suka yi yahudanci ki za ce inna hudna ilayka wa ala alladhina hadu haramna kulli dhi zafar ya ce inna hudna ilayka tunda daman shari'a su ma'ana yahudanci waɗanda suka koma wa Allah suka bi shi ana gane wannan ko sai Allah ba shi ansa da miƙala azabi usi bi man asha warhamati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha ay fa sa'aktu ay arrahma ko lil ladzina yattaquna wa yutuna zakata wal ladzina yu'minuna yace alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal lumiyal ladzi yajiduna maktuban inda fi tawrati wal injil to wannan sai ya zama a ya muru to kaga alladhi min rasul nabiyal ummiya haka al aka sifanta shi a taura da linjila annabin da shi kadai ne annaba Allah ya karrama shi da baya baya so hannun sa ya kwabe da tawada wajen rubutawa ka gane kuma wai a rubuto masa ya karanta shi ba da karatu sai dai Allah ya biya mar ba dai wani Allah ba Allah ne ya karrama shi hana shi rubutu sauran annabawan zaka ji annabi Isa ya ce wa yallimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil Allah ce mun koya masa iya rubutu tun yana yaro ya iya rubuta a taura ya iya a taura kuma ya iya rubutu wa taura ta wal inji muka ba shi injila kuma bayan ya girma wa rasulan ila bani isra'ila anni kan ji tukun biya yatim da rabbikum amma mu namu annabin bai da malami sai Allah da aka inda wani zai kama nan kai kama rubutu to sunan ka dalibi kenan to shi kuma dalibta sai dai a gaban Allah ba a gaban waninsa ba Jibril Jibril yana zama wasiɗa amma wane a ce wai shine malamin manzo Allah wasiɗan tsakanin annabi da Allah ne halarori guda biyu manyan halarori ne halarar Allah bayan ta baka mahalarar manzo Allah Jibril ya samu sharaf ya zama hadimi tsakanin wannan halarori guda biyu to wannan shine annabiyar ummi allazi yantaziruhu ahlul kitabi wanda wato ahlul kitabi shi yasa ki faɗi cikin suratul ankabut wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtiluna ba kasance kafin qur'ani yazo kana ma biya wani littafi ka bude ka karanta ka iya karanta ba ko ka rubuta da hannunka na dama da haka ya faru da masu kareta sun samu ta cewa samu shakka to menene sai ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina mubtilina kaga wancan fil alwahi aka ce nan kuma fi suduri wa katamna lahu fil alwahi min kulli shay wanda ko fi suduri ladina utul ilma da wannan kenan alladin tazawal alkitab wa in wa anna bisharatan musa bi rakibil himari sani albishirin annabi musa cewa annabin kashe da zai zo wanda yake hawa jaki mun faɗi jakunan sa har da yafur a ciki zamu zo mu faɗi sunan jakuna ba shi kadai ne ma jakinsa ba shi jakinsa da aka bashi daga Misra, sarkin Misra Mukaukis. A cikin kyaututtukan da ya turo masa akwai jaki. Za mu zo kansu insha Allah dabbobin kowanne mu faɗe shi. Ka bisharati Isa bi rakibil jabal kawai yadda annabi Isa ya albishin da annabin ƙarshe mahayar wato raƙumi yana da raƙumarsa ana kiranta kasuwa yana da adaba'u yana da da duk za mu zo mu karanta su insha Allah gaba. dabbobinsa da ya mallaka duk da ba lokaci guda mallake su duka ba amma a lokuta daban-daban alaihi salatu wassalam amma kowane dabba kowane doki da sunansa kowane raƙumi a cikin raƙumansa alaihi salatu wassalam yana da suna wani lokaci shi ke samun suna wani lokaci ko sahabbai saka dogaro da abin da ya faru a lokacin ya shafa kan doki ya ce kai ne kai ne kaza misali akwai doki da suna bahar mai gudu ne sosai ya haushi ya sai shafa kansa ya ce inna ma anta bahar shi ke nasa suke kiransa bahar daga ran sallallahu alaihi wasallam to irin wannan munasabobi masu daɗi duka munasabobi annabi ma masu daɗi ne sallallahu alaihi wasallam to sun makataban najashi shi ma ga amsa najashi sai rubuta jawabal kitabi amsan eh wasiƙan da annabi sallallahu alaihi wasallam ila annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta ya bismillahir rahmanir rahim ila Muhammadin Rasulullah sallallahu minan najashi ashama anan akwai abin kula a wasiƙar da ma'aiki ya rubuta alaihi salatu wasallam min Muhammadin Rasulullah ka gani kun gani ilan najashi malikil habasha min Muhammadin Rasulullah kaga da su annabi sallallahu ya fara da sunansa ne tukunna sannan sai ce ilan najashi najashi ne zuwa sai ce ila Muhammadin Rasulullah sannan ce minan najashi an kiyaye wannan eh a protocol na rubuta wasiƙa za ka fara da babban ne walau shi ne mai rubuta wasiƙa ko shi ne mai karɓarta sunansa ne zuwa farko shi ne tsari na protocol na wasiƙa da larabci tun a can daɗin ba ana ji to annabi sallallahu alaihi wakilci yake wa Allah nan bayan ƙasa babu sama da shi duniya da zahira so dole ne Allah ya wajabta masa shi kansa sai ya girmama kansa don ya koya wa al'umma duk tarin tawazun da annabi ke da shi akwai haddi da Allah ya ajiye dole wannan haddin sai ya tsaya saboda biyayya wa Allah ne kimanta kansa da da wannan shi duk wasiƙun da ya rubuta sai ya sa min Muhammadu Rasulullah ila Kisra azimin Rom azimi azimi Farisa nake nema min Muhammadu Rasulullah ila Hirakla azimin Rom ko an yi mun faɗe su ko to duka in ka lura shi ko nan jashi da yake Allah sa masa imani shi ma sai da ce ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce min an kiyaye wannan an kiyaye protocol din ko yawwa saboda suna annabi zuwa farko sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu bayna dayi Allah wa rasuli wattaqullah ba a gabatan ba a shiga gaban manzon Allah to kaga amsa sai sa ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce minan najashi ashama shi ne sunan sa na asali najashi sunan mulkin ne kamar fir'auna kamar kisra kamar hirakla kamar kaisar kaisar azimin rum shine dai duk dai hirakla da kaisar mutum ɗaya ne caesar da hercules caesar shine kaisar da turanci sacin caesar give to caesar what belong to caesar and give to god what belongs to god Ba ko komai na allah ne Allah ya ce ƙarya suke wai hazari na yau hazari shi kai ina haka kafiran makka suka ce wannan ne na Allah wannan ko na gumaka su Allah ya ce amma dan zalunci ba ka da shirkai fala ya sila amma kuma ba ka da lai huwa yasil da shirkai Allah ya ce kai ba su da sa'a ma ya kumuna wannan hukunci nasu yayi zalunci da yayi mu to shine subhanahu turawa give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God ta ai da Caesar da kansa don Allah ne To, Hirakla kuma Hakilas, shi zai ta Hakilas, ana ganewa? In sun ce Herculean approach wato, wato kama ce abu ne bishaklin Hirakli, da irin tsari irin na Hirakla, na, na mulki na, na bajinta da sauransu. Anyway, uh, sai ce ila Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi minan najashi as-sama. ana ji salamun alaika kaga shi tunda da manzon Allah yake magana annabi ya ce salamun alamun tabar huda ake tsarin rubutun shi kuma dole ce salamun alaika ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatullah allazi waye Allah shine allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta shi shi allazi hadani lil islam wanda shi yadda ni zuwa ga musulunci amma badu bayan nan wato bayan wannan gabatarwa wannan protocol shi ne faƙar balagani kitabuka wasiƙanka ya iso ni ya rasulallah ya ma'aikin Allah fa ma zakarta min amri isa da abin da ka ambata na ambat kaga a cikin wasiƙar yace masa yace masa wa ashhadu anna isa anna isa ibn maryama ruhullahi wa kalimatu alqa ila maryama al-batul at-tayyib al-hasina ana kiyaye cewa kaga bai ga kisra wannan ba dan kisa bai da alaka da sanin annabi isa amma wannan tunda kirista ne in zai kira shi zai kira shi da abin da ya imani a wasiƙar da ya rubuta Caesar waye Caesar muka ce Kaisar yawwa ka ga ya gasa wa ya alal kitabi ta'alau ila kalimati an tuna an tuna wasiƙar ta'alau ila kalimati ya shi bai ne a duka bidayatul islami asin taslam bai na baita ba alaika ismul adisina haka ne yutika Allah ta kamar ta fa inta wallaita fa inna fa inna alaika is ism al-arisiyina haka ne wa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin kaga kiran da yau ahlul kitabi ne shi gwanan jashi da yake kirista ne addinin kirista yake cewa wancan kirista ne ana gane wannan sai ya ce masa na shaida annabi isa dan maryam ruhul lahi wa kalimatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wasiƙan saboda shine ainihin abin da ake sharing in common tsakaninmu da kiristoci yadda annabi isa manzon Allah ne mu ba mu wuce wurin ba dan maryam ne ruhullahi ne amma Allah bayi da da Allah ya tsarkaka da ya da ana ganewa irin ran da Allah ya fesa wa Maryam ta dauki cikinsa irin sa ya fesa wa Adam wa nafaktu fi min ruhi inna masala Isa inda Allah kun san abu mamaki wannan ayar inna masala Isa inda Allah ka masala Adam kun san mamaki wannan ayar duk Qur'ani ba inda Allah ya faɗi annabawa biyo ce inna wani ka masali wani sai annabi Isa ne kada ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam duk Qur'ani ba ta ta inna Haruna kamar sani Musa ko inna Dawuda kamar sani Sulaiman a inna masala Isa inna masala Isa inda Allah kamar sani Adam to ƙarin mamaki a ciki shine adadin sunan Adam al-Qur'ani 25 ne adadin sunan Isa ma 25 ne da ka inna masala Isa inda Allah kamar sani Adam har adadin har adadin ma ana gani wannan wato har adadin ma har adadin ma 25 din so sai ya zama wannan abun ya isa abun mamaki to to yawa mu kuma wasiƙan da jashi sai ya ce masa mene zuwa ga Allah da babu Allah sai shi wanda shaida ne zuwa ga musulunci amma badu baka faƙar balagani kitabuka ya rasulullah ya rasulullahi wasiƙa ka ta iso ni fa ma zakarta min amri isa abinda ka ambata na lamarin annabi isa fa wa rabbis sama'i wal ardi inna isa la yazidu ala ma zakarta na rantse da ubangijin sama da ƙasa annabi isa bai ƙara komai kan abin da ka faɗa ba yadda ka faɗa shi ma haka ya faɗa ruba ƙala yake bakar arauna ma bu is- istabihi ilaina mun san abin da aka aiko ka da shi zuwa gare mu dama an gaya mana tun kan ka zo annaba mu sun gaya mana Ah, ah, fa ashhadu annaka rasulullah sadiqan musaddiq musaddaqan ko musaddiqan sadiqan musaddiqan lima bane dai kenan na shaida kai manzon Allah ne mai gaskiya kuma mai gaskata manzannin da suka zuga in musaddiƙan kenan lima bane dai idan musaddaƙan ne mai gaskiya abin kuma gaskatawa ana ganewa wagar baya tuka na maka mu baya wa baya tu ibna mika nayi mu baya ma dan baffan ka Jafar wa aslamtu ala yadi a hannunsa na musulunta lillahi rabbil alamin do Allah ubangijin talikai yadda Bilkisu take cewa inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin wa qad ba'astu ilayka ibni ya rasulullah ga dana nan na aiko maka shi wa in shi ta atika bi nafsi idan ka so wallahi sai in zo maka da kaina fa eh, in ka so in ka so in zo maka da kaina fa altu sai ne haka ya rasulullah fa inni ashhadu anna ma taqulu haqqun na shaida abin da ka faɗa gaskiya ne kaga shi ba zai ce alaman tabaru da ba sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yauwa to a nan wurin ah, kaga ah, har ana cewa wasiƙar da ta iso shi sai da ya durƙuye da sun kuya ya zauna a ƙasa ya sa ta a kansa saboda girmama shi shi na jashi to ya musulunta kuma shi bai samu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ga sahabbai amma ɗansa da ya je sahabi to da ya gane sallallahu alaihi wasallam ido da ido wani na yi mamaki to don me bar muke sai je ga manzo Allah ba abinda za ku gane a nan wurin shine najashi kafin ma sahabbai su je kasar ya taɓa samun zanga-zanga a gwamnatinsa an taɓa samun wani abu kamar yakin basasa Allah ne da ƙarfinsa da ikonsa ya dawo da shi mulki to yanzu kuma da ya karɓi musulunci kar ka manta ba ƙasar ne ta karɓa ba shi ne ya karɓa shi dinan kuma da ya karɓa ba su suke yi ba ana ganewa to shi yasa sai ya nuna wa annabi in annabi ya ce zo zai zo sallallahu alaihi wasallam kuma ya turo dan shi har yana cewa da na gan shi wallahi da zan wanke kafafunsa in sha ruwa ana gane wannan to Allah ya zabe shi kuma har yanzu wani ƙarin karatu aka shine musulmi ya samu kansa ainihin da yana mulkin daula da take ba musulma ba kuma ba yadda za ta yi a mallake ta da tsari na musulunci ba amma tun da ya gada sun gada shi ba da suka iya da shi ya kai kuna gane magana nan kuwa ba kamar misra da aka ci ta da yaƙi aka naɗa amurkun da su gwamna ba ne ba kamar yaman da suka musulunta aka tura musu da- da ah, ma'azu ɗan jabal da abdullahi bin qais shine abu musa al-ash'ari ka gane da kuma sayyidina ali a matsayin alƙali a can ba za mu zo mu karanta a gaba ba kamar ƙasar kisra bace da aka ci ta gaba da aka da saduna biyu ƙasa ya zama gwamna a kufa ba irin wannan tsarin bane a'a sarkin ne ya musulunta kuma daular bata musulunta ba ai kaga shi da za mu zo kan sasana shi da ya musulunta ai an tura sahabi ne kawai ya rika karban zakka ya kuma da abubuwan da suka shafi na musulunci ga shi ko ya ci gaba da mulki akwai inda su biyu suka musulunta wa da kani suke mulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a mulkin su sai ya tura kawai sahabbai su rika koya musu addini ko su karbi zakka da sauran abubuwan da suke na, na addini to shi gonan shi kadai musulunta daular bata musulunta ba shi za ka gaba tura wani aka ce wani sahabi ya je zauna da shi a rika karban zakka a habasha a rika a su kafirai ne har a lokacin sai zama nan ne minority ke mallakan majority shi a addinance minority ne shi religious minority ne a lokaci tunda shi kadai musulmi tsakiyar arna amma shi ne sarki kuma tunda ba demokradiya bane ba zaɓe bane kuma gado ne amma ba zai ba zai iya tilasta su ya ce su karɓi addini ba la ikra fi din a lokaci guda kuma ba zai bar mulkin ba saboda shi ne aka samu yanayi a lokacin Hmm? to wannan shi ne sai baka taɓa sallallahu alaihi wasallam ila kisra manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta kisra wasiƙa ana ganewa Ah, ga yadda ta zo bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah ila kisra azimir rum sallallahu alaihi wasallam azimi faris daga muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma saboda tsari na rubutu ba zai ce ila kisra azimin rum ba a'a. dole sai da ya fara da min muhammadir rasulillah saboda Allah ya wajabta wa annabi ya annabi na sanaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shi kansa an wajabta masa girmama kansa da kansa da jin nauyin kansa da kansa bin umarnin Allah ne to ila kisra zuwa ga kisra azimin rum wanda shine wato sarkin rum a so azimi farisa kai sarkin farisa sorry salamun alamun tibal huda a zaman lafiya tabbata ga wanda ya bi shirya wa amana billahi ya yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muhammadu bawan Allah ne manzon sai sallallahu alaihi wasallam wannan maganar manzon Allah ne a wasiƙa ana ganewa ad'uka bi da'ayatil islam ina kiranka da kira irin da'ayatil lahi azza wa jalla kira da kiran Allah madaukakin sarki bai ni rasulullahi ilan nasi kullihim ni manzon Allah ne zuwa ga dukkan mutane ka ga nan bai ja masa fayalin kitabi ta alau ila mutum dan bai da alaka da wannan shi wuta yake bautawa bai ja masa wa ashhadu anna isa ibnu maryama ruhullahi wa kalimatu alqa ila maryama al-tayyibal batu tayyibal hasina da sauransu yadda ya gane ja shi ba dan me dan bai da alaka da wannan wannan shine ainihin balaga ba ka yin kalmomi ma wanda bai da alaka da su ba ka address mutum da terms waɗanda bai da alaka da wayannan terms ɗin. ana ganewa yawa kowanne context ɗinsa daban ne saboda shi wanda ake addressing daban ne da wancan duk annabi ya rubuta su amma kaga wasiƙe da suke daban ina so mu haɗa wasiƙun ne mu compare sai mu gane differences mu kuma establish reasons for differences me dalilin bambanta ana gane wannan yana da muhimmanci matuƙa za ga wasiƙun in essence duk saƙon ɗaya ne kira zuwa ga musulunci amma kuma a lokaci guda sun bambanta a context saboda shi wanda ake magana da shi kowanne daban-daban ne shi yasa sai ya ce masa kawai sai masa maganar kaɗai ta Allah da maganar manzancin sa alaihi salatu wasalam da yana kiransa zuwa ga Allah cewa shi kuma alaihi salatu wasalam manzan Allah ne sai ya ƙare da li unzira man kana hayyan Allah ya koni manzonsa ne zuwa ga dukkan mutane dan kare ce to ai annabin balarabe ni balarabe ne to ka ji hikiman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilan nasu kullihim har da farisawa masu bautan wutan kenan dan ta yace tun da balarabe ne wataƙila a cewa shi ba balarabe shi ba farishi saboda mai unzira dan in gargade duk mai rai ba ma ba farishi kare ba duk wani mai rai in gargade shi ne tun zirman kana hayyan wa shi kalkaulu alal kifiri a cikin sautu yasin ko to sai ɗauko maka ke unzira man kana hayyan da in gargaɗi duk wani mai rai kuma a ƙarshe wai hikkal qawlu alal kafiri Ah, lokaci go Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatima wa Abdul Katim sallallahu alaihi wa sallam al hadi ila sallam sayyidina Abdul Rabbin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah assalamu alaikum